أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله أشي قبل كراتم من أولا للتافي من البركة littafin iziya za mu tashi shafi na ɗari da goma sha uku a kan fasali ya ce faslun rabewa shuruɗo sihati salatil ma'amuni wannan fasali zai mana bayanan sharaɗan ingancin sallar mamu shi mamu shine wanda yake bin liman to akwai wasu sharaɗa guda biyar da sai sun tabbata sannan sallarsa take inganta koyinsa da liman yake inganta yace su wa'annan sharaɗa kamsatun guda biyar ne al'awwalu na farko al'iqtida'u shine koyi koyi da liman nan wa huwa an yanwi annahu ma'mumun bil imami shine ya niyyanci cewa shi mai bi ne ga liman niyyar bi ga liman ɗin malamai suka ce ba ita bace babban wajibin babban wajibin shine bin liman ɗin in ya niyyanci bin liman ya ƙi bin liman ɗin ai kaga ba niyya ba ta aikin shi bai gazgata niyyar ba amma idan aka gan shi yana aikata in liman ya kabbara har ma shi ma yayi in ya ruku'u shi ma yayi in ya sujada shi ma yayi da abin da ya shi ma yayi to wannan shine ma'anar iktida'u ɗin koyi da liman to ya zama ya yi koyi da liman ɗin tare da niyya haka wa anna salatahu tabi'atun li salatihi sannan ko mutum ya yi niyya ya sani cewa sallarsa tana biye ne ga sallar shi liman ɗin sallarsa tana biye ne ga sallar liman duk abin da liman zai yi sai in yayi ne sannan shi ma mamu mai bin liman zai yi abin idan bai yi ba mamu mai bin sa ba zai ba. Fa in ta ba'ahu ya ce idan ya bi sa min gairi niyyatin ba tare da niyyar bin sa a cikin sallar ba, baɗalar salatuhu sallarsa ta ɓaci. Eh, eh, shi ne suka ce, ai, abinda ake nihi a nan? idan ya bi shi ba tare da niyyar bin shi ba kuma ya saba a cikin bin sa bai niyyar bin shi ba kuma ya saba a cikin bin sa sallah ta baci bai kudiri ni bai karanta niyyar bin ya ba amma yayi daidai a cikin koyi da shi kuma to malamai suka ce sallar shi tayi a sani na biyu Allah ya atamma bi Allah ya atamma mubtaridun bi mutanab filin ta shi ta gida kada mai sallar farilla ya yi koyi da mai sallar nafila baya yiwu mutum zai yi sallar farilla wani mutum zai yi sallar nafila shi kuma wannan mai sallar farilla ya bi wannan mai sallar nafilan da nihin shi kuma yana yin taya faralan a cikin binsa wannan ba zai yi ba wannan ba zai taɓa yiwa ba mutum zai yi sallar nafila kai kuma za ka yi sallar farilla sai ka bi shi yana yin nafila ya kai kuma kana farallaka wannan ba zai yi ba a salisu sharaɗi na uku an yi sahidal farabani farallan guda biyu saɗayantu da mai bin liman ne da liman za a yi sallah to ya zama sallar da liman zai yi ita mai bin liman ɗin zai yi ba wata makamanciyar ta ba sallar azahar ɗin yau ita liman zai yi kai ma mu ba za ka bi shi ba sai kai ma in sallar azahar za ka yi kuma ta yau amma ma wanda ake bin sallar azahar ta jiya da sallar azahar ta yau ba sallah ɗaya ba ce saboda haka mai bin ba mai biyan bashin sallar azahar ɗin jiya ba zai bi bayan mai yin sallar azahar ɗin yau yayi wannan sallar ba an yi tahidar faradani kenan eh ya zama cewa duk sallah iri ɗaya za a yi, hi zuhuriyatin augariha, ya zama cewa sallan nan da za a yi, wadda liman zai yi, iri ɗaya ce babu bambanci, wato, da sallar da shi mamu zai yi. Sallan nan ya zama sallolin rana ne, sallar azahar ne, ko waninta. Dole ya zama cewa limamin da zai jagorance ka sallar azahar ko la'asar dole ya zama cewa irin wannan sallar da yake yi a wannan lokacin irin ta zafi. Kada a samu saɓani a cikin sallar, ko da sallolin duk iri ɗaya ne, to kada lokutan su su saɓa. In lokutan su suka saɓa matsala ta abu, amma yanzu kaga misali idan tahiya ta haɗa ku da mutum, da aka haɗa tahiya sai wani jarabawa ya shiga cikin tafiyan. Aka samu sallolin da ba a yi ba, saboda halin gudun hijira ko tsananin tsoro ko firgici ma gaba ɗaya an manta da sallar. sanda aka samu kai hankali ya dawo jiki tare duk irin sallah ɗaya kuka rasa to wannan ya halatta in sallolin wata ake bin ku ta zan kura masu saboda duk irin sallah ɗaya ce amma da wani zai zo an biyo shi wata azahar shi ya manta wata azahar ɗin nan wacce ce wata rana ce ba zai bi ku ba a ba zai bi ku ba wanda kuma ake bin yi azahar ta yau gaya kuma azahar kuke yi ta wata rana daban ba zai bi ku ba kuma da azahar ɗin ran asabar ce ta haɗa da azahar ɗan ran lahadi ake rama ta a yau alhamis to ba jami sau da ba sallah ɗaya bane ba mun fahimci wannan karatun an yi tahidal fardani kenan fala yusalli zuhran kalfal asri wanda yake yin sallar azahar ba zai bi bayan mai yin sallar la'asar ba wala akasa haka nan mai yin sallar la'asar ba zai bi bayan da mai yin sallar azahar ba malikiya ba su tafi akan wannan ba ba zai yiwu mutum yana sallah ta azahar ba, kai kuma sallar da ake bin ka ta la'asar ce, ko kuma shi yana la'asar, kai kuma sallar da ake bin ka ta azahar ce ka bi shi, ba zai yiwu ba. Wanda suke cewa a haka mazhaban malikiya ita ba ta tafi akan wannan ba, yau so da haka ba za a yi haka ba. Arrabi'u na hudu an yi sahida fil ada'i wal qada'i shine karatun da na shigar da shi cikin wancan ma'ana kuma. shi ne su tsayanta su daidaita a cikin bayar da sallah a kan lokaci ko kuma cikin ƙara'inta. Fala yi salli zuhuran ƙaba'an mutum ba zai sallaci sallah a zahar ta ramuwa ba, kalfa man yi sallihi a da'an a bayan wanda yake sallatanta a kan lokaci. Idan an bi mutum sallar a zahar ɗin jiya, ya zo ya ga wasu suna sallah a zahar ɗin yau a jam'i ba zai bi su ba. Duk da sallolinsa duk a zahar a zahar ne, amma babu bi tsakanin saboda sallah ba iri ɗaya bace ba, ba ta lokaci ɗaya bace ba, ko da take iri ɗaya. Wala aka ta haka nan sun kuyan wannan, wanda ake bi a zahar shi ma ba zai bi mai bin la'asar ba. Ai wanda yake yin sallar ƙara'i mai sallah akan lokaci irin wannan sallar ba zai bi shi ba, kai asbahin jiya ba, kana cikin ramata a yau sai wani wanda shi kuma ta yau zai sai ce ai da asbahi ce ni tare ba za ku yi tare ba saboda sallolin naku sun saba a lokacin su alhamisu na biyar almutaba'atu fil ihrami was salami bin liman a cikin harama da sallama ya zama shine bin liman bai yi harama ya kabbara ya fara bin liman ba sai bayan da liman yayi harama din sannan shi ma yayi harama wasalami haka nan wajen sallama ya zama mai bin liman ba zai yi sallama ba sai bayan da liman ya yi sallama kuma su duk abubuwan nan da ake yi mu lura da kyau za ka ga wani ana sallah musamman an fi samun wannan a wajen sujjada da wajen sallama wajen sujjada saboda addu'o'in da mutane ake yi a cikin sujjada sai ka ga wani an yi sujjada an ɗaukako a raka'ar farko ya ƙi tasowa liman yana san har ya kusa kai karatun fata kai kuma kana nan gurin kamar ba za ka ɗauka ko ba abin da kake miki kamar he an baka za ka tashi wato ita fa addu'a ga baki ɗayanta mahallinta zuciya ne mahallin addu'a zuciya ne da mun fahimta haka da mun rage shan wahala in kana son ka gane mahallin addu'a zuciya ne Allah fa kake kaya mawa ba wani mutum ba abinda so da yawa abinda kake hudi da bakinka a zuciyarka ba shi kake nihi ba so da yawa bakinka yana kasa yin bayanin abin da ke cikin zuciyarka da za ka zo kana son ka gina wani gida sai ka kira injiniyoyi sai ka ce gida nake so san babban gida mai ɓangare biyu mai kaza mai kaza mai fenti iri kaza guri kaza kala kaza ai kaza ai kaza sai an gama gina gidan sai ka zo ka ce abu gidan ni nan gurin ba haka nake nufi saboda mai abin da zuciyarka ɗin ke nufi bakinka ya kasa bayanin abin yadda kake nufi haka nan musamman a wajen sha'anin mai neman aure ko sai kaga mutum ya ce shi wata iriyar mata yake nema ita mai kaza ita ba kaza ita da kaza in ya gama lissafin sai an je an nemo mai an ce duk abin da ka faɗi a kai kan wannan matar ya dace akwai shi a tare da ita sai ya gama ta sai ce kash ba ku dan fahimce ni ba wallahi eh wallahi nan ka matsala ba haka nake nihi ba kaza ba haka nake nihi ba yanzu Allah waye kwara ɗaya wanda ya san nihin mutum ai sai Allah ko ai shine ɗayan da ya san nihin ka ko to a wajen sujurin nan wa da kake roƙo da shi kake munajati ba da mutum dan uwanka ba Allah ya fi ka sanin abin da zuciyarka ta kunsa nan nihin ka da abin da kake guri to yanzu da kai sujira bayanin ka duk ba shi Allah ke bukata ba me ya manufarka to ka tattara duk bukatun ka miƙo su sakan ɗaya ka hallarar da su Allah ya ji ya gani ya sani ka taso amma sai ka ga mutum yayi sujira malam liman ya ɗaukako daga sujada an an tashi an kai karatu an kusa kai fata wai bai taso ba wai har ma yana tunanin he ma ya kusa ɗaukakowa he tuna ya manta bai hudu matsalar matar shi da sai yaji ba sai ya kama lissahi da kaza sai ya kusa ɗaukowa sai ya tuna kai to ai ya dasa rake bai kai to kai duk wannan abubuwan a ina suka tare maka ba a zuciya ba to Allah ya fi kusa da kai da zuciyar taka duk wannan abubuwan hurur ka halarto da su kai ka tura ma Allah shikenan saboda haka mutane za su ɓata sallar su idan liman na yan abu suna ɗaukan lokaci ba su yi abin ba so ake yi bil fauri da liman ya yi abu kai ma ka bi shi ka yi abin bayan ya yi kada ka yi kafin ya yi kada ku yi tare ka bari ya yi amma da ya yi kai ma ka yi an gane abin da ake ni to duk abin da ke kawo jinkiri haka nan wajen sallama ma wani kuma wajen sallamar ya tsaya yana taiwa abubuwa yana taiwa abubuwa ya daɗe da sallamewa can sai ka ji ya ce assalama duk jinkirin da ya raba tsakanin bin ka da liman sallah ka za ta ɓaci kada jinkirin ka wajen yin abin da liman ya yi ya rabe koyin ka da liman ka san akwai akwai tazarar da an aka ɗauka liman ya yi sallama kai aka samu wata doguwar tazara ba ka yi sallama ba yanzu in kai sallama ma hawaii kuwa za a ga wannan sallar shi ya gama yanzu ya yi sallama ka gane da irin haka ka bata sallaka saboda ba sallaman ka ba ta ba sallaman neman ba abinda ake bukata shine bi kwaf da kwaf a cikin aikin da liman yayi kar ka yi he yayi ka kuyi tare bari yayi sannan kai an gane wannan ka dan makara ne bagaran muka yanzu ka ja audio ka ja audio ko ya kace yawa to shine alkamisa alkamisu na biyar almutaba'atu fil ihram bin liman a wajen harama wa salami da sallama falau a harama da liman zai da mutum zai yi harama da sallah ya kabbara harama aw sallama ko kuma ya sallame qabala al-imam kafin liman yayi aw sawahu fihi ma ko kuma ya mutawati da liman tare suka yi kunnan doki suka yi tare sanda liman zai kabbara harama suka Allah suka akbar tare da shi da liman assalamu alaikum tare da shi da liman a badala salatuhu wannan mai haka sallah ya taba ci sallah ya taba ci sallah ya taba ci wa amma gairuhuma amma wasu waɗannan abubuwan guda biyu kabbara harama da sallama fasabqu fihi ghairu mubtilin riga liman cikinsu bai ɓata sallah, lakin nahu haramun sai dai hakan haramun. Liman ya zo yana sallah, ku riƙa yin ɗaukakowa daga ruku'u tare, ko ka ɗan riƙa riga shi, to a nan iziya ya ce hakan baya ɓata sallah. Abu biyu ne ke ɓata sallah riga liman yin harama ko riga liman yin sallama. Ba a shiga gaban direba idan ana tahiya dole kana cikin mota wanda ya shallake ya shiga gaban direban mota ta tafi shi ba a hita daga mota he direba ya faka wanda ya tsalle ya jiro mota bata faka ba ya haɗe kare da ya samu matsala saboda haka wannan su ne amma sanda liman zai sa giya kaga dai ai ba daɗi in ka dafa shi kuka sa giya tare kaga dai ƙarshen ta dai kila dai ta firi giya ta yi ƙara eh amma dai yan Allah da ba za a yi haɗari a fada ba to shi ma ba a buƙatar haka nan haramun ne mutum yana da zunubi ne haka mutum yana bin liman a sallah kuma ya zama cewa duk abin da liman ɗin zai yi na ruku'u da ɗaukakowa da sujjada ɗaukakowa tare suke yi bai jira liman ɗin yayi sannan yayi wannan haramun wal musawatu fihi makruhun riga liman yi haramun ne daidaito da liman a riƙa yi tare wannan kuma makaruhi ne an fahimci wannan a faslun rabewa al afdalu abinda yafi an yaƙi farrajulul wahidu an yaminul imani mutum ƙwara ɗaya ya tsaya a ɓangaren daman liman wannan shi ya fi idan mutum ƙwara ɗaya zai sallah ya tsaya a hannun daman liman liman na tsaye kai da za ka bi shi kana damanya shi ne abin da ake bukata kai da za ka bi liman kana damanya idan mace ce kuma tana bayanya kamar matar shi haka wal isnani amma mutum biyu fasa'idan ko fiye da biyu kalfahu su za su tsaya a bayan liman ne. Wata sihu salatul ma'amumi, sallan mai bin liman ta inganta, iza ta ƙaddama alal imami idan ya gabatu a kan liman ɗin. Lakin na huyu kurahu, iza kana da gairi daruratin sai dai wannan abin makaruhi ne in babu larura. Yanzu sali sallar da muke a nan cikin wurin sallar nan namu. Kaga idan mutane sun yi yawa, za ka ga wasu sun daidaita da liman wasu ma sun shiga gaban liman kamar wanda suke daga waje haka ko daga ciki haka saboda mai kunci ne na guri ya kawo haka to idan akwai larura ba komai a jera da liman ko ma a shige gaban shi idan kun babu larura mu a malikiya wannan haka ɗin makaruhi ne makaruhi ne bai ɓata sallah ba wata juzu salatu munfaridan kalfas saffi sallar mutum ɗaya da ya ware a bayan sahu ta halatta ta yi in yayi ta yi wanda bai cika sahu ba ba idan yayi sallar ta yi amma cika sahu wajibi ne dole ne shugaba alaihi salatu wassalam a hadisai da dama an yi magana akan cika sahu eh an yi magana akan cika sahu wa yakrahu tafriqu as-sufuf min ghairi daruratin rarrabawar sahu makaruhi ne in dai ba tare da larura ba a rika kakkaɓe sahu a rarraba shi ba a jone shi an haɗe ba makaruhi ne in dai ba tare da larura ba daga cikin larura kamar irin masallatan mu zaka ga yanzu masu ginshikai din nan al'amu dan nan ginshiki din nan haka da filas din nan kaga idan ka zo tsakanin al'amudu dole batun ba zai shiga nan ba dole za a ɗaya kaga nan gurin sahu ya katse tunda shi al'amudun nan ba mutum ba ne ko ita wannan fila ai ba mutum ba ce ba kuma sallah ba tare da ku take ruku'u ba tana tata ibadan ma Allah ko ko kowane abu yana tasbihi ma Allah ko kaga tana tata ibada amma dai ba irin taku ba yawwa to shine wannan wa yajuzu an yusalli al ma'mumu fi makanin a alamin makanil imami ya halatta mai bin liman yayi sallah a bigiri sama da inda liman yake nan masallaci ne to a ƙasa liman na nan na sallah to akwai bene a sama sai wani ya hau saman benen yana bin liman ya halatta amma kada ya zama liman din da ya hau saman benen ya zama shi liman din yana ƙasa mamun shi ya hau saman bene ya bin liman a sallah wannan ya halatta kamar yadda muke a zawiya ko za ga idan kana a sama ana sallah to ka iya bi eh ka ana za ka iya bi wannan lafiya na za ka iya bi illa an yi kasida bi zalikal kibra sai dai idan ya nufi girman kai a haka dan ya ci ci kai mu ba dama ne mu ai ba na wasa bane ba ga mu ma mun ayyata shi ma liman din mun take shi yana kasa to fa da kuna salatu ba da tanto yanzu tunda wulakanci ya shigo a har kai Allah ya shi ta baci eh wala yajuzu an yusalli al-imamu fi makanin arfa'a mimma alayhi ashabuhu amma shi liman bai halatta yayi sallah a gurin da yake yayi tudu ya daga daga inda waɗanda suke bin ya suke ba in za a hau benin a yi sallah a hau gaba ɗaya da liman da mamu. In za a sako a sako gaba ɗaya, in kuma ɗaya ne zai hau bene ɗaya na ƙasa, to liman yana ƙasa ma muna sama. Wannan ya halatta. Su ma in suka jigi isa a haka, ya haramta shi kuma liman ko bai ji isa ba ba a yadda ya hausar mamuna ƙasa ba ba yadda ba ba yadda ba amma in kana fi gare safinatin idan ba a cikin jirgin ruwa bane ba fa in kana yasiran kuma idan dan tudin ya kasance kaɗan ne ka shibrin kamar tuƙa ɗaya wala mai kasid bihil kibra kuma bai nufi girman kai da ita wannan tuƙa ɗaya ba bai ji cewa shi ba dama bane ya danna kowa ba to fa inna salatuhu sahihatan sallasa ta inganta shi liman kenan in dan tudin bai wuce tudu kaɗan ba haka za ka ga kuma yawancin masallatai sai ka ga an dan ƙara da in ka lura da inda bai ban je a hannun ya tudu kamar ta haka kada to wannan babu komai amma ho shi liman eh shi liman ba wai shi ake musallan ba eh ba kuma shi ne isa a sallan ba kawai dai ka'ida ce ta addinin musulunci haka aka tsara ayi abin ayi abin jagora na gaba mabiya na bi haka ake so amma shi jagora ba shi ne ba Allah ba ne shi, ba kuma shi ake musallar ba, ba kuma shi ne zai sa a karɓi sallar ba, kan yi ma a yi sallar ba a shi ta liman ɗin ba, a shi ta wani albarkacin wani shi ma liman isamu. Eh, so da ka shi kai liman, kada ka ji limanci a zuciyarka, eh, kada ka ji wata isa a zuciyarka. Wurin Allah aka ce ka kai jama'a ka ja su, kuma baka san hanyar ba. Eh, ba irin hanyar da ake bi wajen shiga gidanku bane zuciya ce ko yau wato saboda haka shine wannan wa in kana akasara min zalika idan kautudin da ke tsaka bambancin inda mamu suke da inda liman yake ya fitika daya badalat alaihi wa alaihim sallan liman ta baci su ma sallan mamu din ta baci eh saboda haka in za a yi sallah sai a lura kada liman ya dare tudu mamu suna ƙasa wannan ba a yadda da haka ba idan dan taka ɗaya taka ɗaya ne haka amma in ya wuce taka ɗaya to kuma duka sallar kowa ta baci wallahu ta'ala alam alhamdulillah
kamar irin gurin